abubuwa da aka yi magana kai shi ne tasirin kafofi na yada labarai yadda suke ɓarna a rayuwar aure wato kafin wannan malama cikin bayananta da ta fata da ni mafarkinta da na jita na saurare ta don fara mata da ita musamman lokacin da take magana kan illar kishi a mata wannan mutumin sunan shi hawo wata kisa ce ba ka iya ta yana da matar shi da ɗansa guda ɗaya sunan shi ahmad kwanci shi sai mutuwa ta ɗauka ran wato ita matar ta shi yaro ya ci kukan shi shi ma miji ne alhini da jimani ya rasa mata da saboda daɗin zama da ita sai ke da wasu da ya sake ma'aure ba ita ma suka ce a'a ba daidai ba ne ka auro wata ko ba komai don a kula maka rawa na ɗanka sai ya auro asma'u mata su da aka yi biki aka yi nuna asma'u ta tare rumi-rumi to amma kwanci tashi sai asma ta canza zuciya shirin ya je gare ta tunanin ta yi canza game da wannan yau ɗan ne ta ga kishiyar ta ko kuma ya zama tare ba sai da ta musa ya fi
malam yaro sai ji daɗi yau baba ya ja ni jika ashe akwai abin da ya kulla
sai ce da matar asma ce yau ki kwanta da hankalinki za mu tafi da shi jeji na raba shi da gidan nan ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don ka Ahmad ne uban shi ba ya ba shi da damuwa uban shi ne ai suka tafi tinkis tinkis zuwa jeji jejin da muke cewa ihunka banza ba mai jinka malam suka tafi ya ce ahmad baba ta zauna a gindin bishiyar nan ya kawo salka kun san salka ko mazubin ruwa irin na fata an gane kamar ka ce kutu amma na fata zauna a nan ga ruwa ya ba shi dabino kwaya biyar kaga shan eh to zan je in farauto mana barewa zauna karkata shi to baba ashe ya tafi kenan ya bar shi a jeji ya bar ma dabbobi masu cinye shi saboda muguntar wancan matar saboda sharri saboda kitififi da kutu balbal irin na wannan mata saboda haka ahmad ya jira baban shi wallahi bai dawo ba rana ta take ta da hantar samaniya zawali baba bai dawo ba sai fara jin tsoro yaro dan karami sun nesa da gida ko ba shi da wayan kai kan shi gida ashe shi har ya riga ya koma ya ba da rahoto ya gaya mata mission accomplished kaga wannan abu sai ka ji kamar tatsuniya mm? amma wallahi zuciya in ta lalace ta taka dagulewa babu kuma irin na ya mace ke wanda rahama kinga jakar da ke ɗauke da ɗa a ciki don Allah ku gaya min sunan shi da larabci na'am arhim akalla wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma malamai suka ce arrahim mahaifa ko an ɗauko daga rahama ne rahim rahima ce yasa mace ke da tausayi mai zurfi wani lokaci sai ta zuba hawaye cikin ɗan ƙaramin abu amma in ta lalace kuma sai ta zubar auna mugunta kuma asma'u malam yaron ahmad sai fara kuka a dole ya kuka ba uwa dama ta mutu ba uba wanda yake tsammani tashi ne bai san ta kulla mai makirci irin wannan ba saboda haka malam har rana ta faɗi ko bai dawo ba to sai ya hau bishiya yaron akwai bishiya idan dakiran saboda tsoron mai zai faru الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتسلك شجرة يتطلع لعله يرى أباه من بعيد يتي يا أبتي أين أنت kun san sauti a jeji akwai abin da suke kira sowa sahawa ko eko ko uban yaji ina ko yaji ba zai dawo ba kila ma yana leƙe daga nesa ya mutu haifar shi fa kai la ilaha illallah malam dare yayi can tsakar dare wallahi sai ga kuraye kuraye kun san kura tana da wata halitta ta shanshanan jini na mutum daga nesa kamar yadda kifin shark wani kifi hatsabibi ne daga nan nan wace unguwa ce a kafe ku gaya min unguwar nafi'u unguwar daɗi akwai daɗi kuwa to kana unguwar daɗi wallahi idan kifi shark ya ji ƙanshin mutum ni a unguwar mu gangaron masaka fiw zai tafi cikin ɗan ƙaramin lokaci to akwai wannan abu ɗin haka abin da nake cewa yaron nan sai ke kuka ko uban shi ya yi ina an yi jifa da kwandala cikin kogi ne aiko sai koraye suka kewaye wurin ya yi kuka iya kukan shi to a ihunka banza ne jejin ai to cikin ikon Allah wannan wurin da ya hau bishiya yana jiran komai zai faru wato hanya ce ta fatake kun san fatake kun san fatake wato jerin gwanon 'yan kasuwa da ke zariya wajen neman abinci a garuruwa shi ake kira ayari wanda kalmar ayari larabci ne ba ya bata al'iru ayatu hal iru innakum lasariqun iru sai muka ce ayat kusan Hausa tana da jarin kalmomi fiye da kashi 85 na Hausa larabci ne tagiya bagiya ba da misali katifa latifa larabci ne fadama fadal ma bawshi akwai aro amma baya maidawa to abinda nake cewa da ku shugaban wannan tawaga din sunan shi Haji Mansur dan kasuwa ne Haji Mansur to Haji Mansur sai ya biyo ta wurin Haji Mansur bai taɓa samun haihuwa ba bai taɓa samun haihuwa ba ya ce ya ubangiji ko ɗan riko ne Allah ka bani to kun ga wafaka shannu tabaka kenan da ya zo wucewa ta wurin da tawagar shi za ga mutum hamsin wajen ɗari a tawagar shi suna tafiya da raƙuma sai suka keto ta wurin cikin talatainin dare sai suka ji ƙara sai suka ji hauragiya ta koraye suka ce ya sayyidi shai gharib mustaghrab ce ku zo mu je mu gani sai suka dan kyallara fitila irin ta wannan lokacin sai ga yaro kuka hanci majina fato fato har ya daura kanshi da jikin wato reshe dan kare faɗo kuma kun san kora ba ta hawa sama da ta yi loma fari da shi to cikin ikon Allah Mansur sai rungume yaron yace atarda an akuna laka aban wa takuna li ibnan ka yadda ka zama zama uba gare ka kai kuma dana yace na yadda amma ina baba lakin aina abi ita sani ma ban sani ba wani baba yake nufi hajj manso la uban shi na asalin malam yaron nan dan shekara takwas ya zama yaro a gidan hajj mansur Haji Mansur mai kuɗi ne mai dukiya. Haka ya taso a gidan ya zama kamar ɗan gida. Kwanci tashi Haji Mansur ya rasu. Ba shi da ɗa. Amma yaron aka bar mai dukiya mai yawa ta fitan hankali. Ya zama ya shahara. Amma ya san yana da uba, ya san ga lokacin da aka kawo shi jeji, ya san abin da ya faru. Shekara takwas, a za ka iya ganewa ko? Shi ne sunu tamyiz. malam yaron nan duk juma'a za a taro a kofar gidan a ci a sha amma aji uban yana nan asma'u tana nan ita ma yau da gobe ta samu da ina ga ta samu da ai dan sai zama kasun gurmin barawo mugu ya lakaɗa mata dukan kawo ka aha ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله sai talauci ya dame sai ta ce da mijinta to ya za mu yi mun samu labarin akwai wani matashin mai kuɗi a wani ƙauye can ɗansu yana raba abinci ko za mu je mu samu namu rabon kaga sai kama da kisar annabi yusuf ko ko bai kama ba ya yi kama da annabi yusuf haka suka tafi uban ya riga ya tsufa balaga min al-kibr itiya malan suka tafi suka ga yaro matashi dan a lokacin an kai shekara 20 yana da kusan shekara 28 kenan bai kai matsayin mutum ba ya kai mana yayi aure yana zaune a kujera ga mutum ana raba abinci ana haja haja malan sai ya hango uban shi shi yaron fa'arafahum wa hum lahu munkirun ya fahimci uban shi ne amma wa hum lahu menene munkir ba su gane shi ba talauci yayi daga daga da su yayi biji biji kasa kasa luwai luwai da su wa ya gaya muku biya go malam to sai ya ce kai ya gana ran shi hada shay wancan tsohon maza maza ku to da shi karribuhu ilai ku to min da shi malam ya tara mai abinci dattijo wannan wace ce mata ta ce kaga Ahmad zai kalle ta ita ce uwar gulman amma bai faɗa ba malam ya ba su abinci iya iyawa kuɗi ya ba su barin tambaye ka in kai ne za ka yi mishi haka in ke ce za ki hana su ko saboda halin zaul ihsan to ba muke ihsan ba ko to amma idfa billati ya ahsan malam ya bada abinci to sai Ahmad ya wata magana yace dattijo ka tuna shekaru kaza kaza da ka taho da wani yaro sai tsorata kaga ya fara gane bakin zarin kenan ka dangwarar da shi a jeji sai ce ya aka yi ya ce ana huwa to ni ne to kaga ranar kin dillanci ba a so ta zo ranar da hajar mai gari ta bace sai sun koyar da kai kai min afuwa al'ana wa qad asaita hukmun a yanzu to sai ya ce baba ga wannan abincin amma daga yau ba ne ba kai nan wasu suka ce a to nan bai kyauta ba kamar da tambaye ku ya kyauta ya kyauta ya ce da uban shi ba ni ba kai come on da kyauta ba ni a wuri ai ya riga ya gama da shi ai to ita uwar gulman fa ita mai sharrin fa da ita matar saboda masifar kishi da uban a wurin kuwa ya fi laifi ke na'am uban ya fi laifi zuga shi fa aka yi fa ah an zuga shi ba shi da hankali ne to wannan cikin abin da ta faɗa na hudu masifar kishi kaga ita kishi ne asma'u ta yi da hasada da sakarci da sususanci da kuma ga abin da ya faru da ita ku kiyayi kishi mara kyau an ce daga baya ce baba na janye wancan magana ai dai ka haife ni amma ita kuma ta ji kunya ba ta yadda ta haɗa ido da Ahmad abin kunya bai gaji kare ba abin kirki kai ɗai kenan na biyu shi ma kan kishi kissa shi ya yi aure jin cewa zai ƙara aure sai matar ta hana idanun bacci shiga can fitinan ta yi kulumboto malam mai gani har hanji mai kula uzai masu fakafakai kaza kaza kaza kaza sharri iri iri akwai kula uzai masu fakafakai ne sharri in ya shigo gida ba ta mai mara ba sai ta murtuke fuska ashe wani mai tsafi ya ba ta kinga ga wannan magani bari ku ji abin da yi amiyar shi zaki sa wannan guba ki bashi ya ci ya mutu ta yi magana ta kare ba magana kishiya ga wanda za ta zo ki zama ke kaɗai a gidan wahada ki lashari ka talaki ke wannan wace irin musiba ce wannan to da yake Allah in ji bahaushe ba zalimin bawa ba ne sai da ta bari ya tafi aiki kuma ya kira baki a zo a ci abinci ya kawo kayan cefane sai ta ɗibi wannan garin magani na guba ta zuba a miyar ya Allah. To a daidai lokacin akwai wani ɓarawo ya saɗaɗo ya hau bishiya a gidan domin akwai bishiya babba in ka hau za ka hango tsakiyar gidan. To sai ɓarawon ya hau ba tare da ta gane shi ba amma yana ganin duk abin da ke faru a gidan. A lokacin da ta zuba wannan garin maganin sai wannan ɓarawon ya ga miyar ta yi kumfa hatta tokarin murfin abin nan din guba. ya ce to sai ga ta ɗauki tukunyar miyar dab ta je ban ɗaki ta ɗebo miyan ta zuba a kwanon mai gida ta duba ko ana garin da ka san mugu mugu kamar mai kaza a aljo ne baya jimirin as haka ne mai gida ya dawo kuma da baki za a ci abinci za a yi mutuwar kaskokiyar ta tarbe shi tana maraba da shi ahlan wasalan ya habibi sai yayi mamaki ya aka yi ta canza haka ashe akwai abin da ta kulla to ya tara baki za a ci abinci barawo yana kallo za a mutu sai ce to ni fa na ga muguntar da ta fita wa muni bari in ce shirai zai kai loma sai ce la ta'kul fa ta'amu masmum karkaci wai sai ya firgita sai lomar ta faɗo daga hannun shi mai gidan sai ɓarawon ya sauko ya ce ka gan ni mugunta da ƙeta suka kawo ni gidanka to amma kuma na ga mugunta da ta fita wa muni shi sa na gara in zo in ce shiri ko Allah ya yafe ni me ya faru ya ce abincin nan naka da guba ce naka ce guba mata ta ce a'a da guba in kana musu kira ta kace ta tsantsana abinci wance zo mana ta mai gida da Allah ɗanɗana abincin na ce ha yau me ɗanɗana wa ana daga nace in ɗanɗana sai ta ki wallahi sai kin ɗanɗana ta ce to menene ba za ɗanɗana ɗin ba asiri ya to ita to in akwai tinkiyar da kake gani baka bukata shayar da ita miyar ka ga me zai faru ya samu tinkiya ko akuya ko kadduwa ko wace ce wace ce yana ba ta miyar ba ta awa biyar sai ta sankame sankamkam ta mutu yace to da kai ne me haifar da wannan kishi sakarci mugunta rashin imani kuna ji na yanzu in kai ne mijin wannan matar ya zaka yi na'am zaka yi mata afwa afallahu amma salafa a ci gaba da zama ba magana musamaha ba ba ba yafiya to ku yi shiru don Allah in ku ne, ‘yar uwarku ce, yaya, a sake ta, a raba ‘yar uwarku da aure? ‘Yar uwata ku? To, kuma za fa a rabu? To, ainihi bayan rabuwa sai na kai ta kotu. Allah kuwa, ni dai ba zan ce a kashe ta ba tukun. Muna kiran attempted murder ko, amma ba kisan ba. wannan suna nan da yawa birjik a ƙasar hausa makirci kulle-kulle kulumboto da sauransu to wannan kenan abu na gaba na son gaya muku aya ɗaya hadisi ɗaya kissa ɗaya kissan na gaya muku amma aya ɗaya ita ce aya mai lamba mai tan da ashirin da takwas a cikin sura ta biyu ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هكذا الله يقول mataye suna da haƙƙi da ya waje ba a ba su kwatankwacin abin da ke kansu. Wannan aya ta shafi kowa. In kana jin kana da haƙƙi akan matarka, kana da shi a kanka. Al'imamu Ahmad bin Hanbalin da Shaibani rahmatullahi alai. Ɗan shi zai yi aure ya ce, ya ɗana za ka yi aure to bari gaya maka. barin gaya maka abubuwa guda goma idan ka riƙe za ka zauna da matarka kamar a aljannar duniya ba zan kawo su duka ba ɗaya zan ambata ya ce ga sallah ita ce azamul ashiya ba da tauhid ce i ya ce to Allah ya yafe wa mace sallah in tana jinin al'ada haka ne ko ba ka ba yanzu kuna sallah idan kuna jini to amma za ku rama sallah azumi fa fuqaha suka ce alaiha qada'u sawmi duna salat haka muka karanta a zaure ya wajaba gare ta tarama azumi banda sallah kaga dana sallah fa ita ce jigo amma Allah ya yafe mata to kai me yasa ba za ka yafe mata abin da bai kai sallah ba ka ji fikiru anan sallah Allah ya yafe saboda bata dafa maka ainihin girki da ka dinga masifa to maza ku ji wannan ko kuma mata ku kiyaye in muka haɗu sai mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali wallahi wani ga mai ce malam a Kano kashi tam a Kano kawai tamu kashi tamanin cikin ɗari na rikicin kotu yawanci mutuwar aure ne wallahi 80% abin da ya ga bikin na bi diddigi yawanci ainihin mutuwar aure na rubuta wani ɗan littafi mai suna frequent divorce cases causes and effects and remedy kusan fiye da shekara kusan tara da suka wuce a wani taro na mata a na arewa house da suke shiryawa duk shekara shekara a ramadan yawan sake-saken aure a arewa na aura na saki ba girin girin ba ta yi mai an yi aure an zauna an yi honeymoon gishiri ya tashi daga kan kaza duk kauɗi ya ƙare duk zakwaɗi ɗin aure ka bashi wata uku sai tsabar haƙuri kawai da in ce fa ne sa ka gaba matasa ku shirya wannan yaro ne mai rawan kai a gidan an bashi abinci ni wallahi ni mama ba zan ci ba yau yau ba nama uban yace za ka zo lokaci na ana nan ana nan sai aka yi mai aure ai kun san kissa da aka yi mai aure dan buhun shinkafa ya kare buhun kaza kaza matar ta fara cewa to mai gida ba kaza ba kaza ba ka san mata suna da ba ba ba ba mara yawa muna kiran shi endless list of women to ni na ba ku shawara in ta dame ka da ba ka ce mata ai ba komai ita ma ai ba ne ai ko ka ce ba komai ki hakuri to shi ne da ya ga abin ya dame shi ya ga ɗan akuya ɗan akuya yana rawa ka san akuya ɗan kadduwa ɗin nan yana tsalle sai ce za ma aure sai ka yi hankali bari a yi maka aure Allah ka yi hankali a shi wato ba ƙaran daga ba ne to ina da wannan ƙarshe kuma ina son ku ɗauki alƙalamin ku tunda muna magana ne kan darasi zan ba ku baitoci biyu don mun fi son ku dinga rubuta ku samu take home baitoci ne biyu da za su waƙe muku duk matayen manzon Allah zan gaya muku su daga baya domin idan kika haddace baitocin kin san wace ce matar shi ta farko wace ce ta biyu wace ce ta ƙarshe yanzu bari in tambaye ku kafin na je ga wancan wace ce matar manzon Allah ta biyu sallallahu alaihi wasallam in kin sani ki daga hannu ta biyu sauda da yawa suna cewa Aisha and it's wrong wace ce matar shi ta shida zainab wace nabi na da zainab guda biyu to zan gaya muku baitoci wace ce matar shi ta uku barakallahu fi kunna za ku ji wannan ku haddace baitocin don ku rike sannan kuma da matayen da annabi ya rasu ya bazu su ma akwai baitoci tuwaffi rasulullahi an tis'i niswatin har zuwa ƙarshe. Baya ga nan sai mu je ga illoli da rawan da social media ke takawa wajen lalata aure. Ko ya guri ko ya canza muku recording ɗinku ne? Kun fi son a zaune? Na fi son tsayawa ne. Is it okay? Okay. Social media wannan kalma na da ɓangare biyu. Akwai abin da muke kira qualifier da kuma qualified annat wal man'ut domin idan kika ce media to shine mawsuf ai amma social wannan na'atu ne ai shine shine adjective of quantity and of quality idan kika ce media jam'i ne na medium a turanci akwai jam'in da ke ɗaukan m misali stadium guda ɗaya kenan stadiya da yawa medium ɗaya kenan media da yawa kun gane to idan kika ce media ana nufin kafofi na yatsa labarai sun kasu gida biyu akwai media taklidiya shi muke kira conventional media irin su radio da garmaho mun taso muna yara mun san garmaho gwargwadon hali To kuma akwai na zamani shine social media. Social media ɗin nan ya jama'a ta kawo alkhairi mai tarin yawa da kuma sharri mai tarin yawa. Kuna ji na? To social media suna da ainihin abin da muke kira minaffa platforms, wato dandalin da ake ɗora komai a kai. Sun fi ɗari biyar a yau kuma kullum ƙaruwa suke yi. farko mafi shahara shine Facebook. Facebook a jihar Massachusetts aka fara, kuma ɗalibai ne zamanin su wancan yaron Zuka Badges. Zuka Badges yana ɗalibi a MIT in bambanci abin da ke akwai misali. Asali rubutun ba ma Facebook ba ne a da Face daban, book daban. Mana mu buɗe kundin mu ga fuskarka a wannan littafin daga sunan fa kenan abin ya rikide zama mai facebook ya zama social media to ina tabbatar muku facebook a yau na da followers sun fi biliyan uku biliyan bilba talasu miliyara biliyan miliyara kuma karuwa suke yi masu bin facebook a duniya a yau adadinsu ya fi kai ya fi ƙasashen da suka fi yawan mutane a duniyan nan guda shida ƙasar da ta fi yawan yawan mutane a duniya a yau wace ce india ce da china ne india ta ɗauke ta yanzu daga nan sai china daga nan sai america sai ka ce indonesia sai ka ce kaza nigeria mu kusan na biyar ne ko na shida duk sai ka tara mu ya kwarai yawan mutane a duniya waɗanda ke biye da su akwai irin su misali twitter da ta zama x a yau a takaice social media kenan to amma suna da amfani suna da illa da na tambayi ai ai uwa ce ChatGPT wani ɓangare ne ainihin AI. Na ce, AI, tell me the negative effect of social media in the society. Oh, oh, karka so ka ga karatu. Ta zubo rututu, ta kasa cutarwar social media, ta ce a ƙwaƙwalwa social media na tasiri. Don tana hana ka bacci. Wallahi malam, daga nan sai wannan, daga nan sai ɗauke maka. Kuma bacci ɗin nan lafiya ne ya jama'a. waj'alna nawmakum menene subata in ba bacci malamai suka ce in ka kwana bako ba kai bacci ba kwakwalwanka za ta jirkice Allah kuwa shi yasa bana ba da shawara ga ɗaliban da saboda jarabawa a jami'a su hana ido bacci mun yi haka lokacin a university days tun muna yan secondary a Kano sai mu wai TDB till day break akan mai na kai aikin banza ne ni fasawa na yi kuma har na ƙare ban da carry over ko ɗaya har graduate ba ni da shi so kar ku je ku dinga shan wani abu ku ana ido bacci akan me yi baccin ka likis tikis amma kai karatu yawwa yi karatu dan kar ka faɗi kuna fahimta ta social media takan buɗe maka gasa facebook sai ga oh gawa ne yana da kaza to ni fa to ba zama lafiya. Social media na ambaci barnar takan bude kofar satan ilimi, akwai barayin ilimi da yawa. Mun sha rubutu mai posting sai a yi copy paste, sai ɗauki rubutun, ba ka rubuta ba, kwakwalwa ta ce, kai kana fama da mental laziness sai ya ɗauka, sai ya sa kuma ya ce nashi ne. Wannan ana kiran sariƙul ilm ɓarawon karatu kenan. Muna da sariƙul hadith, social media. in ka ɗauko rubutun da na yi ko na ɗauko naka in ce na ɗauko daga wane ne ai abu ne muhimmi ai a ƙa'idar karatu muna kiransa epistemological basis of academic system shi ne in ka ɗauko rubutu make reference shi ake kira ihala man ahalaka faqad ansafaka wanda ya maka ihala ya maka abin nan to social tana buɗe kofar satan karatu kuna ganewa kuma suna buɗe kofar ragwanci muna jin tsoro nan gaba ma karatu a jami'a za a daina ma jaraba ga AI na je Fulafia last abin nan jami'ar tarayya da ke lafiya VC yake cewa kafin na fara lafiya wallahi mun kafa muku doka duk ɗalibin da a research muka ga yana dinga copy copy ba mu amince ba muna bukatar originality asala muke kuma wannan shine daidai ni ban ce karka yi bincike a next ba amma ba shi bane karatun to za ka yi jallin da karatun ya koma haka ina daga cikin illar social media musamman facebook ta zama kasuwan zagi ba mai mutunci malamai ba su tsira ba mai hijabi an zage ta mai niƙabi an cuce ta sarakuna an wulakanta kowa ba shi da mutunci musamman a arewa dinnan nan bala'i na da yawa wace al'umma ce wannan in ka zo gidan aure kuwa wohoho akwai mutumin da ya gaya wata ran a Maiduguri ya saki matar shi ne akan social media ashe chatin take da wani aka ce ga fa abin da ke faruwa ba gulma bane a a malamai sun ce idan ka faɗi abu guda shida to ba giba bane giba haramun ne ko amma ban da wuri shida ban da wuri nawa yawwa daga ciki idan ka faɗi ga illa a gyara ba giba ba ne a gani na biyu idan kai ƙara an zalunce ni abin haƙƙi ba giba ba ne. Na uku, idan kana bayanin wane, ɗauke mutumin nan ko mai ɗan ɗingishin nan suka ce ba giba ba ne, don so kake a gane sai dai idan kai kana nufin wulakanci da ainihin ƙasƙanci. An gane ko? Daga ciki kwatance ko kuma tahaziri. za ka ba wancan yarka aure to gaskiya mugu ne in ya daga sanda baya ajewa haka annabi ya gama ɗaya daga cikin ce kina son wani to in ya daga sanda ai kun gane akwai fifgan mata kuma wani lokaci lukudu ne kankabu marowaci su'ulu wani ba laifi ba ne to da haka sai suka ce ba giba muke ba kuma ƙarshe abin da ya faru kenan to idan ka dawo gidan aure mace tace da akar makalla ni ban gane ba ni ne matar ko wayar ce matar nace ban gane ba tace to idan ya dawo karkariyar salamu alaikum in ya koma gefe ya dauki ya dauki ipad din shi da tab din shi da kaza kaza ya shiga can ya fita can wallahi baya kula shi yasa na ce wace ce mata nace ke kika sani ni dai abin da ya ba daidai ba ne idan abin da kika faɗa gaskiya ne illar social media ce ga kuma ƙulla gulmace-gulmace ga yaɗa fasadi yau tashoshi na zinace-zinace Allah ya kare mu a rahayo in kana so in kana so a'udhu billah iyazan billahi iyaza sabo made easy musahhal muyassar مبرمج مخطط لكل من أراد أصمنا الله وإياكم daga cikin illar social media sata to musamman dai a gidan aure yana yada kishi mara tsafta yada gulmace-gulmace daga cikin illar social media bari ku ji hadda aure na ainihin yanan gizo a yau bari in gaya muku abin da ya faru an tambaye ni ne wata rana a wata ƙasa ta turai ba a Najeriya ba sai suka ce akramakallah wallahi akwai yaro suka ambaci sunan ƙasan a Afirka an ɗaura musu aure amma ta hanyar intanet kun gane bai taɓa ganin yarinyar ba ba ta taɓa ganin shi ba amma ta hanyar intanet amma iyayensu a gari ɗaya ne aka ce an ba shi auren an ba shi matar shi ce amma a shabakatul ankabutiya a intanet bai ganta bata gan shi ba to yana da zumudi ya je ga amaryar shi rannan sai ce to bari ya je Afirka ko zai ga matar shi a yana da kyau ko sai ya sauko capital din su ba na son faɗi ƙasar aurare na faɗi sunan gari wani ikon Allah matar ta fito daga garinsu ta zo capital ɗinsu shi ma ya zo sun maji ala ƙadarin ya motsa ko sai ya ganta ta gan shi ce ɗan sai ya shigo shin barin tambaye ku matar shi ne a yanzu as'aluku matar shi ce a an ɗaura musu aure a garin ku ai danginta sun zo na amma dai bai ganta ba a waya kawai haɗuwa ce ta tasha an ɗaura da sarki da ko kina matar shi to amma me ya faru sai ya ga ta burge shi shi ma ya burge ta sai magana sai tattaunawa sai sai sai dama ka san matakin zina sun ce kallo ne nazratun fa ibtisamatun fa kalamun fa maw'idun faliqa kallo murmushi hai hai tattaunawa sai iskanci matakan kenan shi yasa malam yake cewa wato ka kiyaye ganinka kafin wannan Allah ne ma ya faɗa a suratul nur قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خير ما يصنعون سورة النور آية لما ثلاثين يتي كل الحوادث منشأها من النظر فمعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فإلى السهام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاض بالضرر رأيت yace duk abin da ka gani daga kallo ne sau tare abin da ka kalla ya faranta maka rai amma ya cutar da kai a rayuwarka Allah ka tsare muka kare mu malam ya kalle ta suka je hotel suka yi abin da bai kamata ba to su waɗanda suke min tambaya a Amerika ne suka ce to malam dan girman Allah wannan kwanciyar da suka yi aure ne ko zina ne kun fahimci dai narration dina to da Allah ku bani ansa kwanciyar nan aure ne sunna ce ko ko dai sakarci ne na'am zina ce ko kwanciyar aure ne kwanciyar aure ne ko ku bani amsa zina ce ko kwanciyar aure ne ni wallahi sai ce gaskiya gaskiya kun caza min kai ba ni da amsa a yanzu ku bari kuma na jin bayan ko kwana biyu muka sake addu'a a majalisi na ce gaskiya wannan kwanciyar da suka yi zina suka yi saboda al'umuru bi maqasidiha innama al'amalu shi niyyar wace ce a zuciyar shi matar shi ita niyyar ta wane ne mijinta to da wannan ne hukunci ke kansu annabi ce idal takal muslim idan musulmi suka haɗu musulmi maza da musulmi biyu suka haɗu suka yi yaƙi fal qatil wal maqtul aish fil nar sai suka ce ya rasulullah to ai wannan shi aka kashe mailan sai ce li annahu qutila nawiyan an yaqtula akhahu saboda ya samu dama shi ma da ya kisa to bisa wannan wannan abin da suka yi zina ne to kun san abin mamaki sai ciki kuma ya shiga suka ce da malam shi wannan dan dan zina ne ci a shi kuma dan aure ne fiqhu kenan shari'a sabanin a warware muku ko shi dan dan aure ne amma alliqa din zina ne yana daga cikin abin da suke kira alqadaya alawisa fiqhiyya mas'ala mai daura kai dalili yaron saboda mu kare masa mutunci shi mu bashi salsala kada ce ɗan gaba da fatiha ne, ai an yi sadaki ga shaidu, ku ba shi aure, ku ba shi wato. Ko kun san mutum in ya saki mace, ba ta yi aure ba, har bayan shekara biyar ciki ya bayyana, cikin namijin ne? E ƙwarai kuwa. Cikin namijin ne da suka rabu. Allahumma sai idan an san dama shashasha ce ita shin mai ruwa uku. sha sha sha to a nan wurin sai mu ce cikin nan ba dan an zanta da ainihin wato gantali amma mai kamun kai ce muhajjaba munaqqaba ya akhi karim sai mu ce dan aure kun gane to wannan na ambaci wannan ne kun ga tasirin internet ce abin da ya faru a can kuna ji na to amma kuma internet da amfani a lokaci guda zaka iya haddace qur'ani a internet haka ne idan kai downloading din me suke cewa ne app ko tatbiq musamman idan yana auto reverse ka karanta ka dinga maimaitawa ka dinga maimaitawa wallahi zai zauna ka'idar karatu ma takarrara takarrara takarrar takarrar karatu maimaitacce haddatacce kuma to kaga fa'ida ne daga cikin fa'idarsa akwai sada zumunta. Salamu alaikum, kwana biyu ko haɗu ba ta hanyar waya. Wannan muhimmi ne. Na uku, za ka iya ainihin yaɗa saƙon aure fastly. Akwai ɗan wuri kaza ba sai ka zo kafi ba, ka tura saƙon kawai. Ta intanet za ka iya tura saƙon waya, yanzu miji yana wata ƙasa zai iya turo ce bare a kafi ba sai ya zo ba. A taƙaice ga fa'idoci ba shi dama muka damu da shi ba, inda illar take haifar da matsala a gidan aure kuma kun zo su daga ciki kuma ku kiyaye don haka ni abin da nake ce da ku kada ku ba yara ma waya wayan nan kar ku ba su sai in sun ƙara sakandare ni tsari na kenan a gidana ban ce kai koyi da ni ba kowa da irin abin da yake fahimta ba zan ba koya ba sai kun ƙare kun yi kaza wasu ma suna ce sai kun haddace abu kaza tun kafin na baku wannan muhimmi ne sannan abu na gaba tun da muna magana intanet ne alhamdulillah akwai matsalar wani ya ce malam ni in na auri mace zan ce ta kawo wayanta duk content ɗin da sai na share shi na ce saboda me yace domin ba zan jure muna zaune in ga wayan wani ya bullo wayarta ba nace to idan babanta ne fa idan kaninta ne fa kai wani irin kishi to ai malam ba lalle bane in sani kila yar makaranta ce a makaranta an ba ku assignment group leader namiji ne to ni ba na tare da wancan maganar da ya yi cewa wato ainihin zai gode in abin da ya so ina ganin zuwan sa daga cikin illar intanet a yau haifar da hasada kamar da na ba da misali musamman a gidan aure tana iya tura sako ga miji ta hanyar lai ta ba da rahoto wanda yake mara amfani mijin kuma ya hau ya zauna ya yi aiki ba tare da ya bincika ba daga cikin matsalar intanet a yau waɗanda suke bin social media an gane ko akwai waɗanda mazaje ke jan hankali mazaje akwai wanda kuma suke bibiyan mata a intanet kuna jina akwai kuma yan tiktok waɗanda ke ɓata rayuwar aure akwai kuma yan yaɗa wake-wake wato yan kannywood da yan hollywood da yan wood wood wood wood wood duk a cikin intanet ne akwai waɗanda ake kiran su ta ai jaruma ce menene yarantaka a wurin an zalunci kalmar jarumi ka kira ɗan fin jarumi idan mahaddacin ƙur'ani ba ka ce mai jarumi ba an zalunci kalmar jarumi ka kai ma ɗan fin lalatacce wanda take koyi da ainihin wato irin su garofin lamon an gane ko wannan hadari ne yana daga cikin matsalolin arwa yau na intanet wato kulla sadaka a bauta da kuma following daga mata da yawa suna da shi kuma da daga cikin mata aure ne yana daga ciki kaga yara suna barin gidajensu suna zuwa gidajen masu fili kaga yarinya daga kefi ta tafi kaza ta je neman yan fim a ɗauke ta da aiki kila kuna da su anan fa inna lillahi wa inna kuma dalilin intanet ne da babu su sama da kakanni duk wannan matsala ce babba social yana daga cikin matsalar ainihin intanet a billah yarinya baliga a kai ta jami'a a kama mata hostel a yi matakin ta kwalliya a bata waya yar dubu ɗari biyar waya irin miliyan ɗaya a ƙosar mata da ainihin waya da data ta dinga shiga duk inda ta ga dama ta ga wasan banza ta ga sanatunan banza ta ga kala kala duk a cikin ana wannan a zamanin yau abun na da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa ta ce wa zan ɗauka wa zan bari muka ce ki ɗauki wanda lokacin ce wanda lokacin da wani jira shi to daga kuri wannan da kyau ku yi amfani da intanet bari ba ku shawara wallahi ku sa lokacin amfani lokacin bacci ku kashe har waya din nan in dai tara ta yi ka kashe tara da dare ta yi kashe waya sai idan tana da abu wanda ya zama dole za ka yi wannan daga tara din ka ba iyalinka lokaci amma yana da matsaloli yana misali makin takardar yara a makarantar da za ka ce ana tattauna matsalar unguwa ba nan nake da ba in dai ba abu da ya zama a wani ma ya zubo ka kashe wayar miji ka ba matan ka lokaci waya ba ita ce matar ka yanzu ba ke ma amma wallahi za ga wani lokaci ya juya baya ka juya kowa na masu matan waya wannan mushkila ce yana danne-danne tana danne-danne lokaci na tafiya sannan kuma masu hikima sun ce intanet kuna ji na a cikin awa ainihin goma sha biyu dutu ka ba ta awa biyu awa biyu ya danganta da bukata in ba bukata da ta tsoro kada wata awa biyu sannan sun tabbatar malaman wato kula da ido ophthalmology cewa yana shafan ido saboda haske yana cutarwa sai ka je ka samu glass glass din ma irin progressive shi za ka sa zai ya kare maka haske duk internet ne kuna ji na ko sannan kuma in za ku kwanta dan dole mai maganar waya don suna da alaka a yi kar ku sa waya daidai kanku yana da haɗari akwai abin da suke kira radiation yana cutar da kwakwalwa da kuma zuciya ku kiyaye kuma ku daina gasan canza waya waya da za ta biya miki bukata mai araha da mai tsada ko waya waya ce wannan shine inda zan tsaya a nan dan kuma je karshen abin da zan kammala muku kun ɗauki kun ɗauki alƙalamin ku kun ɗauko alƙalamin ku ko alƙalamin ku kuna ji na? Nace kuna ji na ko? Na'am, akwai sunayen matayen manzon Allah domin kuna magana ko mata ne kan mata ne. Waɗannan mataye na da sallama ina son ku rike su. Allah ta dai kuna ji, kuna ji na sosai, akwai halili, halili, saba, akali, kula, zainu, halatin, zaha, jakmaha, zaha, يصنعها bari ƙarfa muku na farko kalili ha sai ka ɗauki harafin farko khadija ke kalili ba za ka kawo yanki da lili ɗin ku ɗauki ha kawai ana nufin khadija ita ce ta farko don kuma tarbiyya mata yan manzan Allah to ko an tafe su wace ce ta farko Khadija. Ina za mu same ta a cikin Khalili. Kun tuna Khalilai ya wani jami wa Hassan Wandula? Inji mai shiri ne ko? Ba za ku ɗauki Khalili. Khalili Saba. Saba ku ɗauki Sino. Kaudar. Ita ce ta nawa. Ita ce ta nawa. ta biyu khalili ka khadija saba umanta da ba wani alif sauran khalili saba aqali aqalu wace na alif wace ce a aisha khalili saba aqali kula zai alatin a gane ko yawa khalili khadija صبا و نعم و زوجته عقلي عائشة صبا عقلي خليل صبا عقلي كني سوى حولة حولة هو وجدته وجدته هو حفصته رجها حفصة to idan kuka bi wannan jeran khalili khadija saba ukin saudatu aqli aisha kula ta hamsatu sai me kenan hamsa ita ce mace ita nawa zailu zailu wace ce ita ce wa zainabu wace annabi yana da zainabu guda biyu wace ce zainabu bintu huzaimata zainab bintu huzaima ita ce ta nawa a mu faɗa mu ji khalili khalili saba عقلي غلام زين هالة ها ها ها وجدتها وجدتها آه وجدت ita ce mata ce ta shida ita ce na na ummu salama to me yasa kace ha eh sunanta hindatu sunanta wa hindatu aha khalili saba aqli hula zainu halatu zaha ita ce ta bakwai kaga mun sake samun zayin ta biyu wace ce zaha nan zainabu bintu jahsh zainab bintu jahsh zainabu bintu jahsh an gane ita ce zaha sai kuma jafnaha jafnaha ja ja ja wace ce juwairiya jamil juwairiya khalili saba akri tura zainu halatun katin zaha jafnaha ramzan na takwas wace ce ramlatu masha Allah ita ce wato in kuka rike wannan formula da an faɗa ku ce mata ce ta kaza ki to tunda su iyayenmu ne wa azwajuhu ummahatuhum wa ai suna jewon tarbiyya ai kuma duk na farko khalili eh ku faɗa ku za ku faɗa khalili saba akli kula زين حالة زها جفنها رمزا ko ramzan an samu nawa kenan yawwa an samu nawa tara صفية أنا صفية إنت ما تشكي تنوى نعم تقوم قوم قوم تتركوا أقول زميلكم خليلي صبا عقلي أمم أمم كلا زينو halatin saura zai har zuwa ƙarshe. Sha ɗaya ko? Sannan waɗanda ya rasu ya bar kurfa. Su ne fa'a'ishatu maimunatu wa safiyatu wa hafsatu tatlubunna ibn wa zainabu juwairiyatu ma'a ramlatin thumma saudatun ثلاث وست ذكرهن محذب نانا عائشه فائشة ميمونة بنت الحارث هند زينب زويرية رملة نانا سودا يا بترى أراي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا منكم فتن الخير من من سامي لافيا من كما تبدا wannan taro lafiya wannan da abin da ke gare ni kenan abin da muka faɗi ne dai Allah ba mu ladan shi wannan da ya kuskure Allah ya gafa saman wasu labarai ko ba Allah ya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيلته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata masu albarka a wannan gari na kyafi a mai albarka a wannan lokaci a wannan safiya a wannan makaranta ko a wannan mu'assasa a wannan ɗakin taro barkanmu da asubahi barkanmu da shan wa'azi ko wa'azuzzuka da karatuttuka daga bakin malamai muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah shi ba su lada. tun da safe nake ta jiyo muryar malama tana ta fafatawa wani lokacin ta yi fada wani lokacin ta yi sanyi wani lokacin ta yi rarrashi wani lokacin kuma ta yi zuciya duka dai duk ta zuba muku gaba ɗaya fatan ta dan ku gyara bayan ita ga madina sheikh al'allama muhammad ibn usman alkadawi alkafawi shi ma ya zo ya fafata kusan awa ɗaya da wajen rabi yana ta bugawa lokacin da ruwan sama ya sauko sai nake cewa to Allah ya kawo ni'ima a kan ni'ima ga ni'imar wa'azi ga kuma ni'imar ruwan sama kowace malam zai zaɓa sai na ga malam ya haɗa shinkafa da wake ya haɗa lomomi guda biyu ya haɗe saboda son alkhairinsa Allah ya ba wa wannan lada ya taka masa da alkhairi kuma ya cika masa wallahi maganin da ya yi ni ina zaune a nan yanzu nake ce a social media nan da sun kyale ba saboda wa'azin ya yi ya isa haka Allah ya sa to kun jangale mana abu Allah ya sa albarka ya ba da taufiki ya ba da dacewa a ko da yanzu muka tsaya a bi mashiyatin layi tabaraka wa ta'ala to lalle kam da mun samu duk abin da za mu samu kuma da bukata ta biya ko a ce kwalliya ta biya a kudin sabulu alhamdulillah Allah ya saka musu alkhairi a topic din da za a tattauna a kai shine magana akan miyagu da munanan al'adu da suka dabaibaye mu a cikin auratayyar mu a yau to amma ina ganin sun samu da yawa da yawa ku mata sai nake ganin bari mu dan tsakuro wani abu da za mu taimaki yaran ku da yawancin ku na kun zo da yara ya kamata mu yi magana akan wani abu dangane da ya shafi wato kulawa da yara abu na farko dai ku sani cewa munanan al'adu suna daga cikin da suke mana tasiri wajen hana mu zaman lafiya da istimrariya continuity na auratayyar duk lokacin da aka bar al'adu suka shiga suka dabaibaye cikin zamantakewar aure to ana shan wahala kwarai akwai al'adu kala biyu akwai al'adunmu na yarurrukanmu ƙasarmu ta hausa fulani da suka dabaibaye mana harkokin auratayyarmu akwai al'adun da turawa maƙiyanmu suka kawo mana suka ainihin wato ƙaƙaba mana su wanda ba al'adunmu ba ne da suka dace da mu da addini su ma suna da nasu side effect din da mummunan tasiri akan rayuwarmu da zamantakewar mu na aure wanda har yau muna nan muna nan ya yi hali akan aikata wani abu mummuna kuma ya zaburar a aikata kyakkyawa dole ya amfani da policy na reward and punishment saboda Allah ya gina ɗabi'ar ɗan adam yana buƙatar reward yana buƙatar sawab yana buƙatar kuma punishment wani lokacin yana ya ku iyaye na mata a cikin hanyoyin da za ku bi na hana yaranku su aikata munana kuma ku sa su aikata kyawawa to ya zama kuna da sakayya idan an yi mai kyau duk yaron da ya aikata mai kyau a yi mai sakayya a masa kyauta ita ma ladabtarwa ne ya yi abin kirki ware shi a cikin ɗan uwansa yara ki ba shi wani abu da za a yi tafi ki ce a tafa masa a ɗau hotonsa a ce ya yi abin kirki wannan yakan sa yaran da ba su yi aikin da ya yi ba su yi dukiya gobe su aikata mai kyau kada ku fifita ɓangaren wato horo horo ya zama shi ne ya fi yawa a kan abin da ya shafi wato bayar da sakayya shi ne asawa wannan yana da tasiri kwarai sannan akwai shi kansa yin horon zan yi bayani a kai yaya shari'a take a yi wa yaro horo mai malamai suka ce dangane da yi wa yaro horo asali ne malamai sun ce al'asu fi tarbiyatul abna'i بالشفقة واللطف والرحمة ولين الجار وليس العقاب أصل أكل تربية ريانا أنا أيوة يارو تربية ليس لدى كل شيء تعالى تنسيه abin mamaki kana dukan ka kuma kana tausayin sa dole ne idan za ki yi wa ɗan tarbiyya ko ta hukuma ne to ki tausaya masa da tausasawa da sauƙaƙawa da rahama da jin tsayi kina bugunta ko kina masa faɗa ko kina ja masa kunne a cikin zuciyarku kuma kina tausayinsa saboda tausayin da Allah ya sa wa ya mace na ɗa a cikin zuciyarta da kuma shafaka da jin tsayi da rahama da Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da yara ƙanana duk tarbiyyar da babu irin wannan tsari to ba za ta ci nasara ba lokacin da kowa za ta guji yaro ko za ta yi masa tarbiyya tana cike da fushi da faɗa za ki iya fushi za ki iya karya shi za ki iya makanta shi za ki iya sa baya ji akwai uwar da ta mari ɗanta a kunne sai ya kurmance ya zama kurma saboda ta masa mummunan mari akwai kuma wanda ya tafi ɗansa a fuska ko da idan ya yi jini yana zubar da jini. To kun ga wannan tarbiyya ne da kani kake akwai tsanantawa Allah kuma ya ce walau kun ta fakkar ghalid al-qalbi yanfasu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin wani ya zo rukan ɗansa ya kashe shi saboda bai saka wannan ka'idar ta cewa idan za ka tarbiyyantar da yaro ya zama akwai tausayi a cikin dukansa ba ya zo yana dukan ɗansa sai ya mutu kwanan nan a kano a wata makaranta daga cikin makarantu da aka buɗe a kano wanda ake cincirin da kai 'ya'ya wani malami ya zo yana punishment wa yaro yana dukan yarinya sai ya kashe ta sai ta mutu me yasa saboda educationally bai karanta tsarin tarbiyya da punishment a tsari na education ba ballanta na tsarin musulunci tun da makarantar damar ba ta musulmi ba ce ba yarinya wurin ta mutu saboda ana mata punishment to kenan iyaye ya kamata ku gane kar wajen ladabtar da yaro ku ga ku kashe ɗanku ko ku kashe ɗiyarku akwai masu tarbiyyantar da yaro da masa hukuma da yunwa ba zan baka abinci ba idan an ci abinci a kulle kicin kar a bashi abinci ba mamaki yunwa ta kashe shi ba mamaki kamu da ciwon kwansa akwai yadda suke tarbiya su saka yaro su ce wai suna da kurkuku a gida a sa yaro a daki a kashe huda a cikin duhu a kule shi a ce sai ya kwana a haka ba mamaki zafi da ɓacin rai da damuwa ya sa ya haɗi zuciyarsa ya mutu ya zo ya barke da kuka da ka irin wannan aksa irin wannan kurakurai da iyaye suke yi wajen tarbiyyar yara ya kamata mu kokari mu kiyaye abu huraira ya rawaito wani hadisi sahihi ingantacce daga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yana jin ayin yara annabi yana tausayin yara wata rana wani mutum ana ce da shi aqra ibn hadis aqra ibn hadis ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar alhassan da husayn jikokinsa ‘ya'yan na na Fatima ‘ya'yan Ali bin Abi Talib. Maza Allah yana sumbatar su. Azara ibn Hadis ya ce kai ya kalli annabi ne mamaki. Ya ce inna ni min alwaladi asharatu ni fa ya annabi ina da ‘ya'ya guda goma in wurin nan yara. Ma qabbaltu ahadan minhum wallahi ban taba sumbanta ko da su ba. yau ga shi Hassan da Hussaini kana kama su ba ma ƴaƴanka ba su kurudu kana sumbantar su wannan yana nuna mana ashe Allah yana da tausayin yaro ya sumbanci yaro sau ɗaya kika kama ƴar ki karama kika sumbance ta ba wai tana jaririya ba sau ɗaya kika ɗauki karamin yaron ki yi abin burgewa kika sumbance shi sumbanta kamar yadda mijin ki yake sumbantar ki ki ji farin ciki da daɗi ko fushi kike yi ko ranki a ɓace ne ko kun yi fada da mai gidanki da ya zo fita yana sumbantar ki sai ki cikin daina wannan fushi kawai sai ki kare da dariya haka shi ma da idan uwa ta sumbance shi haka ita ma iya idan uba ya sumbance ta wannan farin cikin ake sa wa yaro yanzu ba kwa so ku rinka sa wa ƴaƴan ku farin ciki a cikin zukata to annabi yana yi ya rage garin ku ko ko ba za ku yi ba akara ibn hazim yace wallahi ƴaƴana goma ban taba sumbantar ko daya a cikin su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi tare da bacin rai yace man la yarham la yurham duk wanda baya jin kai a cikin ku wanda baya tausayi shi ma Allah bai ji kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na Bukhari da Muslim ya nuna wa Akram ibn Hadis daidai da sumbantan yaro kawai yace idan baka sumbantan yaro kai ma ba za baka da rahama kenan rashin rahama ne rashin jin kai ne rashin tausayi ne rashin jawo ɗa gaba a sambance shi to wanda aka ce ka sambance shi shine zaka masa dukan mutuwa wanda aka ce ka sambance shi ne zaka masa dukan da zaka karye jikinsa wanda aka ce ka sambance shi shine zaka masa dukan da zaka kurumta shi ko ka makanta shi ko ka mai da ɗanka yana ɗinkishi ka karya shi saboda bugu wani uban idan ya zo dukan yaro fa wallahi sai uwar ta kwace makami a hannunsa wani fatan guma yake ɗauka ya jefar da yaro ya buga shi akwai wanda ya zo dukan yaro sai buga kansa a gefe duka wannan afsa ne kurakurai da mutane suke yi wajen tarbiyyantar yayansu a wajen yi musu hukuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya wuce wajen wani yaro yana ta kuka ya gan shi yana kuka hadisi imam bukhari yace kai ne ya same ka sai ya nuna masa yace tsuntsuna ne ya mutu dan karamin tsuntsu ne nukai ɗan ƙaramin tsuntsu ne na yaro da yake wasa da shi irin kalari ɗin nan tsuntsu da yara suke wasa da shi ya ɗaure shi na mai wasa kawai sai ya tsuntsu ya mutu yaron saboda tausayi sai fashe da kuka ya fi tsabga kuka a gaban tsuntsunsa manzo Allah ya tausaya wa yaron nan ya kama shi yana shafa shi yana masa lutufi yana masa wasa ya aba ubayr ma fa'ala nughayr ya kai aba ubayr ya yi labarin dan tsuntsunka me ya same shi duba wasa duba ɗaukar hankali duba yadda annabi mai rahama da matsayinsa da ɗaukakarsa yana tsayawa ya sunkuya ya yi wa yaro wasa ya rarrashe shi ke kuma ba ki da tausayi ‘ya'yan ki tsoron ki suke ji kai kuma ba ka da jin kai idan ka dawo gida yara su ta gudu suna shiga daki akwai uban da ya dawo yara da gudu yara suke shiga daki wannan ba tarbiyya ba ne wannan ba abu ne mai kyau ba uban kwarai uban kirke shi ne wanda in ya dawo yara za su zo da gudu suna kama rigarsa su ɓata masa riga da manja su ɓata masa da koko ba komai a kai wa mai wanke ya wanke arziki ne wani yana neman nan bai samu ba wata tana neman ɗiyar ba ta samu ba kai kashi nawa kai wa uwarka shayi nawa ka zubar kana kana kana rarrafe dan yaro ya zo ya maka wannan mai a ciki babu komai da haka ku mata bai kamata a tarihin ku a ɗabi'un ku a samu gilda kuntatawa da tsanantawa yara ba wannan yasa sai ku ga ƴaƴan ku suna gudun ku suna kama ƴan aiki ƴaƴan ki sun fi son ku wanda ta haife ki saboda ta fi son su samu ƴaƴan ki sun fi son kishiyar ki saboda kishiyar ki ta fi ɗaukar su tana riƙe su duk wanda ta ga ƴaƴan ki suna gudunta suna bin wata ki tabbatar tsarin tarbiyyar ki akwai yara Allah ya sa kina ganewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya azurto cewa yaro jikan ta Hassan annabi yakan je gumtsi ruwan sanyi ruwa mai sanyi sai manzo Allah ya ɗebi wannan ruwa ya zuba a baki sai ya samu fuskar Hassan yana yaro sai ya fesa masa har yau har gobe bincike ya tabbatar da yaro duk inda yake yana sha'awar ka rinka watsa masa ruwa in dai ka gurgurwa ka fesa masa ko a hannu ka watsa masa za ga ya fashe da dariya ya ruga da gudu sai ya sake dawowa wannan wata tarbiyya ne da annabi ya koyar kuma har yau ana yi ko yaran ki zaki iya musu ki rika gwadawa yau da gobe za su faɗa a tarihi cewa lokacin ina yaro babana yana ɗiban ruwa yana zuba mini wani yaro yana cewa yace na kasance na haddace مجة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهي وانا ابن سبع سنين na riƙe lokacin ina ɗan shekara bakwai manzala sallallahu alaihi wasallama yana gumtsar ruwa a bakinsa ya fesa mini idan ya zo gida annabi fa in ya zo gidan yara gida ne na yara in ya zo sai ya ɗebi ruwa sai ya fesa musu sai su ta dariya an ruwan to manzo Allah in ya tarar da yara suna wasa suna tsalle-tsalle suna guje-guje sai ya tsaya sai gaishe su assalamu alaikum wa alaikum assalam ki ta gaisawa da shi ta tarda baki yara kanana amma me yasa mu yau ƴaƴan mu suke tsoron mu me yasa mu yau ƴaƴan mu suke gudun me yasa yau babu da kyakkyawan mu'amala da ƴaƴan mu ku sani addini ya zo mana da tausayi annabi addini ya zo mana da jin kai to menene hanyoyin da shari'a ta ce mana mu ladabtar da yaran mu ga suna hanyoyi kamar haka a gurguje akwai wato at-taghafulu anil khata wani lokacin idan yaro ya kuskure sai ka nuna kamar baka san yayi ba ka kawar da kai wani ne ce ai yaro zai lalace ai wannan fata yara ne ya za a yi to ku gane yana daga cikin tarbiyya ba koyaushe ake so uba ya rinka yawaita magana ba zan kawo muku maganar malamai akan wannan akwai lokacin da za a yi abin kana gani kawai da fuska za ka ji abu ka nuna ɓacin ranka a fuska ba za ka yi faɗa ba kawai da ka ga ana yi sai ka ɓata rai kai fushi ka ta zafa nan sai kai banza da shi za ka kai wallahi mama ta ranta ya baci kai mama ba ta so to wannan shi ma wani uslubi ne na na ainihin wato tarbiyya amma shi wannan ba a ɗaukar sa har abada kuma kullum amma at-taghaful an al-khata yurtakabu ahyana kawar da kai akan kuskuren da yaro ya yi ana yi ne wani lokaci bayan lokaci abu na biyu al'iqabu sirran ana so a rika yi wa yaro hukuma wani lokaci a koye kar a yi masa a bayyana a gaban kowa shiga da shi ɗaki ki rinkwace shi shiga da shi ɗaki ki zare shi ba a gaban ƙannansa ba ba a gaban ɗan uwansa ba a wani lokacin kuma al'iqabu jaharan akwai lokacin da yi wa yaro hukuma a bayyane yake da amfani kamar me yaron ya aikata wani abin da ‘yan uwansa za su iya aikatawa, yaron ya aikata wani abin da ba a so abokanansa su aikata irinsa, to irin wannan abin to za a iya mai hukuma a gaban sauran don su gane cewa lallai mama ba ta so a aikata wannan abin wane ya yi an masa hukuma. Duka wannan malamai sun yi rubutu a kai ba ni da lokaci da zan taka kawo muku misalai na laifuffuka da ya kamata a yi wa yaro hukuma a ɓoye da wanda kuma za a yi wa yaro hukuma a bayyane amma ki amfani da kwakwalwarki ki amfani da basirarki ke kanki kin fi son mai gidanki ya rinka miki fada a ɓoye ba a gaban kishiyarki ba ke kanki kin fi son mai gidanki ya miki fada a cikin ɗaki ba a gaban ƴaƴanki ba to shi ma ɗanki ita ma ƴarki tana da wannan privilege din a kula mata da wannan a kula masa da wannan dan kada a bari yaro ya fandare da sauransu Imam al-Ghazali yayi magana dangane da yawan surutu da yawan fada da yawan duka da iyaye suke wai kullum idan an yi laifi a gida wai sai sun ladabtar sai sun yi azaba sai sun yi duka ko sai sun yi fada sai sun yi masifa sai sun yi balagira sai sun yi bala'i yake cewa wala tuksirul qawla alayhi bil itabi fi kulli hin yace fa innahu yahu yuhawwanu alayhi ko yahunu alayhi istima'il malama al-malamati al-malama yace wa yunju a wato irtikabil qabaya ويسقط وقع الكلام من قلبه وليكن الأب حاجدا حيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا إمام الغزالي yake cewa iyaye ko uwa ko uba kada ka yawaita ainihin wato zargin ɗanka ko dukan ɗanka ko azabtar da ɗanka ko kuma yin hukunci wa yaranka dangane da ainihin wato laifi da ya yi karka yawaita yi ya zubar da ruwa ka zage shi ya makara bai je makaranta ba ka dake shi ya yi fada da dan uwansa ka zage shi komai aka yi sai kin yi magana sai ta yi magana yace karka yawan yin wannan yace wannan zai sa yaron ya rinka jin to ai ba wani abu ne ina ce fada ne za a yi mutu an yi shikenan yau ka yi gobe ka yi abinda kullum kake jin sa zaka ji tsoron sa ba za ka ji tsoron sa ba za ka iyaye su ƙone kalmominsu na fada iyaye su ƙone tsumagiyarsu ba kullum su batta a bayyana ba ba koyaushe su rinka bugun yaro da duka ba ba koyaushe suna da bakin zaki da cin mutunci ba a'a yaron zai saba da wannan abun shi yasa Imam Ghazali yake cewa sai ya zama mai sauki ne a gare shi dan ya ji ka zage shi ba wani abu ko kai mai fada sannan kuma zai ci gaba da aikata wannan laifi sannan farjinanka farjininka da tsoron za ka masa fada zai kauce kauce daga dukiyarsa sannan kuma ka mai da wannan abun kullum sai ka yi sai ka ji ana cayo ne ne na shi mai da aiki sai fada na mu baban mu kullum bai da aiki sai fada baban mu ba shi da aiki sai fada haka imamu ghazali yace kana yi wannan a cikin littafin al-ihya na imamu ghazali rahimahullah dangane da dukan yaro malamai sun yi magana akan hukuma da wannan a musulunci a shari'a duka shine marhala ta ƙarshe shine last stage da ake bi na yi wa yaro tarbiyya duk uwar da ta ɗauki ko duk uban da ya ɗauki duka shine abu na farko da zai yi wa yaro idan ya yi laifi to ba zai taɓa cin nasara a cikin ladabtar da 'ya'yansa ba yaranka za su saba a duka shine za ga yaro an yi masa bulala ashirin a makaranta sai kada rigarsa yana dariya saboda an saba dukansa a gida kuskuren da kuke yi iyaye mata kuskuren da kuke yi iyaye in general kun mai da duka shine abu na farko a wajen tarbiyya duka ko ba shine na farko ba sai an yi nasiha sai an ja kunne sai an kau da kai sai an nuna fushi sai an hana mutum ya zo neman wani abu wani lokacin sai an ja masa kunne an ce tun da kana yin kaza ba za a ba kaza ba dukkan matakan da za ki bi yaron nan ya taurare to shi ne ake ɗaukan mataki na duka shi ma kuma dukan za mu yi bayani yaya ake dukan yaro kowane yaro da irin dukan da ake masa da haka mu a musulunci ana iya dukan yaro ana iya ladabtar da yaro da duka amma a matakin ƙarshe ba kamar yadda turawa suke faɗa ko suke hanawa ba malamai su ma sun yi bayani akan wannan lallai التربية بالضرب ko al'ummatu بالضرب tana da wani amfani nata kuma tana da disadvantages nata masu tarin yawa ɗaya daga cikin malamai Muhammad Koto ya yi magana yana cewa a tarbiyyatu bil uquba yace amru tabi'i ayyun bil nisbati lil bashari wa ammatan wa tifl khassa tarbiyya da bugun mutum da yi masa uquba da duka wani abu ne da an riga is common an san shi a duk duniya ga baki daya duk dan adam ya san da wannan akwai waɗanda ba sa ɗaukar tarbiyya sai sun yi jiki a cikin mutane haka kuma a cikin yara ake mace yace fala yanbaghi an nastankira min babu tadahur fi al-asli al-tifli bai kamata mu rinka hana ko muna musanta yi wa yaro punishment hanyar masa tsumagiya ko duka ba wai saboda nuna tausayi da jin ɗan yaro kawai ko kuma in ba da tazahuri bil ilmi a nuna ilimi ya zo wayewa ta zo kar a daki yaro kwata kwata a'a sai dai a ce kada ya zama duka shi ne ya fi yawa duka shi ne abu na farko ko na biyu ko na uku a duka shi ne abu na ƙarshe amma lallai akwai amfanin duka yace wa tajribatul ilmiya ko al'amaliya experience na yau da gobe sun tabbatar da cewa hana a yi wa yaro tarbiyya da ainihin wato yi masa hukuma wannan wani abu ne wanda yake yana sa yaro ya faddare ko kuma mutane ba su faddare ko babba a kurkuku ana iya masa duka don ya gyara ɗabi'arsa don haka wannan ya ce la tuslih لجديات الحياة ومحامها والتجربة أولى بالاتباع من النظريات العلمة yace yau da gobe ta tabbatar da wannan yana da tasirinsa yana kuma da amfaninsa a wurin da aka yi shi inda ya dace don haka mu bi abin da muka gane yau da gobe a cikin wato experience ya ba mu tasiri akan mu zo mu fi ra'ayin wasu wanda zai iya jawo mana lalacewar 'ya'yanmu da kuma zuri'armu gaba ki daya kafin mutum ya yi hukuma albadariya ya yi amfani da bugu na yaro to ya kamata fa ya duba cewa idan ya daki yaro nan wai bai a bai akin ba menene consequences da zai biyo baya bayan ka bugi yaro principal malamin makaranta a aji da zai daki yaro ya kamata ya ga shin in ya duka na yaron zai daina malamai suka ce duk wanda ya san cewa idan ya duka ba za a daina ba to kar ya duka kar ka yi duka don morewa kar ka yi duka don ka sa wa yaro haushi sannan ka duba idan gangan jikin yaron yana iya ɗaukar duka ko tana iya ɗaukar duka akwai malamin da ya zo yi wa yarinya budurwa bulala sai da aka kai ta asibiti aka kwantar da ita aka mata treatment aka sa mata ayoyi abin da yawan malaman makaranta ba sa ganewa yarinya budurwa yan shekara sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu jikinta ba iri ɗaya ba ne da yaro saurayi ɗan shekara sha uku sha hudu yaro saurayi matashi balagagge yana iya ɗaukan itace da katako ka buga masa ya shaki ya tashi ya kaɗa rigar sai jure amma yarinya budurwa ƙarama in ka ɗauki tsumagiya ka tsala mata zai iya fasa mata gadon bayan fatar jikin mace ba iri ɗaya ba ne da jikin namiji mari idan ka bari mace yana iya kumbura mata fuska ya fasa ta da haka malaman makaranta ita yarinya budurwa ku rinka kiyayewa ya za ku yi mata hukuma wanda ya kamata malaman education da masu yin seminar su ma yi bayani shin yarinya mace ya ake mata hukuma akwai abubuwan da ake mata ba sai an dake ta ba ba kuma shagun yaro bane ba ana samun matsaloli da yawa wani ya ɗauki tsumagiya ya zana yaro sai gindin tsumagiyar sai ya balle da idansa sai idan ya tsiyaye uban ya ce wallahi tun da aka zuba min da idan ɗana har abada ni kuma za mu yi ta shari'a har abada da wannan malamin makaranta a takaice dai sai da ta kai ga sauran iris a rufe makarantar gaba ɗaya malaman makaranta ya kamata ku je ku karanta menene malaman addini suka faɗa akan punishment menene malaman zamani suka faɗa akan punishment ba shi nake da tattauna akai ba ina magana ne akan iyaye mata ke ma idan kina da yarinya budurwa ba daidai ba ne ki sa yayyarta su ta dukanta da tsumakiya su faffasa mata jikinta wanda akwai hadari akwai wanda ya zo duka ya dake ta ta daga hijabin ya dake ta sai tsumagiyar ta fada a kirjinta sai kirjinta sai fashe sai ta jinya a mamanta sai ta jinya ya fasa mata mama ya bar mata tagu har ta gama duniya ya bar wata ba daidai bane ku san ina ya kamata ku daka in za ku da yaro dan Allah iyaye ku duka kiyayewa wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci ka fara gani in na da yaro nan zai daina kuma dukan nan me tasirin sa a lafiyar yaro kuma gobe da zai ƙara yin wannan laifin ban take shi to sai an kula su iyaye an sani cewa za a yi muku adalci الجد والحزم والحزن ƙoƙarin da kuke yi da azaba da kuke yi wajen dukan yaran ku da nuna fushi duk uban kware da uwar kware an sani kuna so su gyaru ne a iya tunani mai kyau fatan ku yaran ku su gyaru ne shi yasa kuke musu wannan hukuma din to dole ne ku rinka sirka wannan tausayi da rahama da jin da muka muku bayani yayin da kuka zo za ku ladabtar da yayanku wani a mawaƙi yana faɗa cewa fa qasa li yazdajiru wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu kasawa kekashewar zuciya mutum yana amfani da ita wani lokacin wajen ladabtar da yaro amma ya rinka yi tare da tausayi da jin kai a cikin zuciyarsa lokacin da ka daga tsumagiya kana bugawa yaro kana tuna ka'idojin dukan yaro kana tuna shekarun yaron kana tuna iya numfashin da yaron zai iya ɗauka kana iya tuna wani yanayi zai fada sannan kuma akwai tausayi da jin kai da shari'a ta ce kai wa yaro yasa malamai suka ce menene dokoki na ladabtar da yaro a gida idan ya aikata laifi na farko dai ba a yi wa yaro hukuma punishment in general ba sai duka kadai ba sai an ga zunubin laifin da ya aikata ya cancanta a masa wannan punishment din wallahi wani lokacin malama idan yaro ya laifi ma kyauta ake bashi a cikin wannan da Allah ka kasa shi aikata wata abu ƙwarai karatu ne mai faɗi akwai lokacin da in yaro ya aikata wani laifi kyauta za ka samu mai ƙarfi ka ba shi ka ce karɓi wannan amma don Allah kar ka sake aikata abu kaza ku duba basira kuma kun sani ai yanzu ba muna da yan bindiga ba a ƙasar nan ba muna da barayin daji ba a ƙasar nan masu kashe mutane akwai laifin da ya fi kashe mutane amma abin mamaki gwamnati tana tattara su ta ba su maƙudan kuɗi da jari ta ce ga wannan ku kawo bindigoginku an yi muku afuwa ana yi to dan me akwai wani laifi ne dan yaron ka yayi laifi kai mai kyauta ka ce kar yayi hikima ce basira ne ba wai zuga shi aka yi aikata ba in yana da hankali ai zai san cewa a tunda an bani kuɗi kan nayi to insha Allah ta'ala ni ko ba zan yi ba sannan hukumar ta yi a daidai zunubin kada mutum yaro ya zubar da ruwa kawai a je a masa dukan da zai kwanta a asibiti ba daidai ba ne wato hukumar ta zama to ala kadarin zambi sannan kuma iyaye ku daina tsoratar da ƴaƴanku na hukumar da ba za a taɓa yi ba impossible ka rika gaya wa yaro in yayi abu za ka yi masa abu kaza kuma kai ka san ba za ka iya ba in kika yi kaza sai na kashe ki kin san iyaye suna faɗa idan ka sake kaza sai na yanka ka in ka sake yin sata sai na jefa ka a rijiya idan ka sake ɗaukar kuɗi sai na ƙona hannunka ba za ki iya ƙonawa ba ba za ki iya jefa shi a rijiya ba to sai ya je ya yi wannan abu kuma ba ki ba yaron zai gane a she ƙarya ne ya kuma ba a kashe ni ba kamar yadda iyaye suke yi kuskure wajen reward wajen sawa in ka ci jarrabawa zan sai maka mota irin tawa ayya yaro ne ya riƙe sai ya je ya dage ya ci jarrabawa sai ya ce ba maka saya mota sai baka siya ba zai ce wallahi baba ƙarya yake wallahi na ci bai siya ba wani uba yake wa yaronsa in ka ci jarrabawa zan sai ba jirgin sama kuma yaro yana son jirgin sama ya ce yake baba ya baka sai min jirgin ba ka zama makareci to haka a hukuma ba a cewa idan kai kaza zan jefa ka a rijiya zan jefa ki a kaza zan kaza zan kore ka a gidan nan kai to yayi ba a kore shi ba da haka ku daina wato at-takhwif bil mustahilat ake cewa tsoratar da yaro da abubuwan da suke impossible ba za su taɓa yiwuwa ba ku daina ya saba tsari na ne na tarbiyya kada a daki yaro ko ya mai hukuma da za a fasa jikinsa ko a kumbura masa fata wanda duk wannan ya saba tsarin tarbiyya a tsarin musulunci bulala malamai sun ce ana iya wa yaro bulala daga ɗaya zuwa uku ne daga ɗaya zuwa uku ta isa duk dukan da zaki wa yaro kai ya wuce uku in ya wuce uku to larura ne sai in abun ya kai inna na'a ya zama masifa ya zama bala'i to shi ma aka ce kar a yadda a wuce goma saboda hadisin Abu Dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa a wato idan ƴaƴanku a a a a a a ku karantar da ƴaƴan muru auladakum bis salati min sab'a umarci ƴaƴanku da rinka yin sallah suna shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashrin idan sun kai goma ba su yi baku da ke su kaga a nan gurin malamai suka ce ana dukan yara kada a daki yaro ƙasa da shekara goma wani istinbadi sannan kuma suka ce kar a daki yaro sama da bulala goma Allahu akbar fuqaha kar a dake shi sama da bulala goma kuma kada a daki yaron da bai kai shekara goma ba duk yaron da bai kai shekara goma ba ba a yi mai bulala dan mai tarbiyya gaba ɗaya ya ce a daki yaro babban laifin da yaro zai yi shine kin yin sallah amma annabi ya ce kar a dake shi sai ya kai shekara goma da ka iyaye ku kula duk yaron da bai kai shekara goma ba ba a dukansa sai dai a san yaya za a yi a yi masa tarbiyya ba wai a dake shi ba a yi masa wani abu da zai amfane shi yasa malam imamu malik yake cewa la tajlidu fawqa asharatan an asharata aswa kar ku rinka dukan yara sama da bulala goma illa bi haddin min hududillah sai dai in haddi ne daga cikin haddojin ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma kar a daki fuska kar a daki guri mai hadari kamar kan yaro a mai bulala a ka ko a kwala masa itace ko irin rula din nan da malaman makaranta suke ɗaukar rula da ake ja suna kwakwasa kan yaro kar a yi zai iya gudan kwakwalwa ya je ya haɗu da jini a kashe yaro ko kuma ya samu masa matsala sannan idan an zo dukan yaro ba a duka a wuri ɗaya a yi ta duka a hannu kawai a'a zai iya fasa hannu ko a yi ta duka a gadon baya kawai ana so a rarraba dukan idan guda uku ne ɗaya a kafa ɗaya a gadon baya ɗaya a hannu a rarraba wannan shine zai sa guri ɗaya da zai tasiri ya illatu ba a wajen ainihin azaba sannan ba a yin amfani da makamin da zai iya karya kashi ko ya fasa jiki ko bulalar da take da waya a cikinta ta fasa jikin yaro duka wannan ko da uba ya yi kuskure ya yi ko da uwa ta yi kuskure ta yi uba zai iya ɗaukan mataki akan uwa idan ta daki ɗansa yayin da ta fasa mai jiki idan ta saba wa shari'a haka ita ma uwa za ta nuna wa uba ka daina dukan fasa jiki dan yana da hadari yana iya kisan kai sannan da yin tarbiyya ana so ya ɗauki nauyin hukuma da kanshi kada ya sa wani ya yi inda kanka ne akwai tausayi a ciki amma yayin da kace yayansa ya ta dukansa to ba mamaki yayansa ya masa dukan da zai kashe shi kaga ya je yayi abin da ba kai kace yayi ba da haka in son samu ne kowa ya yi hukumar da kansa sai dai idan mutum yana da larura bai da lafiya ko kuma yaron ya fi karfinsa yanzu kamar ku mata duk yarinyar da ta girma ko yaron da ya dan girma ba za ka iya masa hukuma ba wata ran na cewa wannan iyali na na ce wani yaro da ya ba daidai ba na ce ba za ki shagaltar da shi ba ki zane shi mana sai ta ce ayya ai yanzu ba zai da ku ba ta ce wallahi ina ɗaga tsuma ke in ya rike wallahi ba zan iya kwacewa ba na ce yanzu wani ɗan shekara goma ta ce a'a to jikina da nasa ɗaya ne ki duba yaro ɗan shekara goma in ya rike tsumagiya a hannunki ba za ki iya kwacewa ta ce sai mai ta kokawa ya kada ni wani uba ya zo zai daki yaro ya biyo shi da tsumagiya da gudu yaron yana gudu yana gudu ya bi shi da gudu kawai yaron sai ya ci birki a gefe sai uban ya yi gaba kasau ya je ya bugi gini sai ya fasa bakinsa ya ce kafa sabon fuska wallahi tallahi sai ga shi ko gida tana alaji karfin ka ba ɗaya ne da shi ba uba fa faduwa ya ma ya kari ku daina bin yara da gudu wajen duka wallahi akwai haɗari irin gidaje masu tayil wai za ka bi yaro da gudu sai ya je ya taka birki ka taka sulbi ka faɗi ko kuma ki ɗauki makami ya riƙe wata uwa ta riƙe za ta yi duka ya riƙe ta riƙe su magiyar budurwa ce ki sake miki ki sake wallahi ki sake ba za ki sake ba ko to ta ƙaru in ba ki sake ba ta zama goma kin ki ki sake ko to ta zama ashirin kin ki ki sake ko ta zama talatin har aka kai bulala ɗari ya riƙe ba sake bulala ba to kun ga maganin kar a yi kar a fara da haka duk yaron da ya zama ya zama babba kawai a san da ba da za a bashi wani cima ce wanke ban ɗaki ko a ladabtar da shi da wani abu dan Allah iyaye ku rika kulawa da wannan sannan kuma kada mutum ya rinka duka a lokacin da yake cikin tsananin fushi ka yi fushi ka kumbura za ka iya kashe yaro mutum ya zo ya zama ana zarginsa sannan kuma a wanda yana da muhimmanci duk mu kula da su abu na ƙarshe akwai wasu abubuwa da mata suke aikatawa na kurakurai don ana nuna mun lokaci ya yi wannan ma ku ji shi da kyau zai muku amfani don gare da tarbiyyar yara ga su kamar haka zan zo magana akan kwalli kwalli kun san kwalli ai ko malamai da likitoci sun zauna sun yi rubutu don gare da amfani istimalul kuful alal wadira amfani alkohol amfani da kwalli wa yaro dan karami jariri ko karamin yaro da ake koyar sa na farko dai akwai waɗanda suke amfani da kwalli wato a suna sa wa yaro ɗan ƙarami jariri kwalli mai tsaki mai gari ku sani cewa ƙarfin idansa da sanadarin da ke cikin idansa baya iya ɗaukan wannan tsakin zai iya illata shi ba kuma kowane kwalli ne ake sawa yaro ɗan ƙarami ba yanzu idan ki zaki iya sa abu su murje amma shi fa jariri bai da hannun da in ya shiga masa wani guri zai iya murjewa haka ne to ku yi takatsantsan ku kula da kyau amfani da kwalli a sa wa yaro saboda maganin ciwon ido ko dan kwalliya akwai kwallin da yake akwai ƙasa akwai kwallin da kamfanin ba su da kulawa kuma kin san yanzu sinadaran da aka zuba a cikin kwallon likita ya auna ya gaya miki idan yaron zai iya ɗaukan wannan kwallon amma iyaye mata suna ganin adi su ɗauki kwalli suna rambaɗa wa ‘ya'yansu ka sa wa jariri kwalli ya zo ya zuba masa a cikin ido ya tawaye ya kuka bai da hannun da zai iya ɗauka ya goge akwai cutarwa a ciki sannan kuma ana amfani da kwalli a cibiya cibiyar nan wuri ne mai hadari ba kowane kwalli ba koyaushe ake ɗaukar komai a sa ba sai in da prescription na likita sai in likita ya yarda akwai haɗari ko kuma wajen maganin raɗaɗi idan raɗaɗi ya dami mutum sai a zo a sa masa wannan kwalli ana iya yi babba amma ban da yaro ƙarami abu na gaba shine amfani da kankara istimalus salt amfani da kankara wajen ainihin rage raɗaɗi da zafi a jikin yaro ku sani kashin yaro da kashin babba fa ba iri ɗaya ba ne yaro ƙarami ba a ɗaukar kankara a damɓara masa a kansa saboda yana ciwon kai ko ruwa mai tsananin sanyi saboda maganin zazzaɓi wannan kuskure ne ko kuma idan wuri ya kumbura mu manya mun sani ana ɗaukar kankara a sawa guri a ɗaure yaro ba a masa wannan saboda gangan jikinsa tishu ɗinsa tsokarsa jijiyoyinsa ba su yi ƙwarin da za su iya absorbing wannan sanyi da za a iya sa masa ba zai iya illata shi idan a kare zai iya daskaran masa da kwakwalwa idan a kare zai iya toshe masa wata jijiya ta samu matsala duka iyaye suna amfani da waɗannan abubuwa masu haɗari sannan dangane da wato shayar da yaro akwai iyayen da suna bin shawara na turawa ba sa ba wa ‘ya'yansu mama na uwarsu da ta haife su sai a rinka ba su wato allabanu a asina'i ba allabanu tabi'i ba. Allabanu tabi'i shi ne na mace wanda ya zo daga ƙirjin ta nono wanda Allah ya magana a kansa shari'a ta magana a kai. Yana da ingredient ɗinsa, yana da mukawwila ɗinsa wanda ilahiya ne Allah ne ya yi nono ruwan nono. Ba wani likita da ya yi shi. ba wani wanda aka ɗora masa nauyin haɗa ruwan nono Allah ne tabaraka ta'ala ya samar da shi a jikin ɗan adam yaya za a kwatanta nonon da yake zuwowa daga kirjin mace da nonon da bature ya yi shi da madara ba za a taɓa haɗawa ba bincike ya tabbatar da karanta cewa hatta yanzu ƙasashen turai sun gane kurakuran da suke yi na bawa yaro madara a ƙi bashi nono likitoci na zamani sun tabbatar da illoli na amfani da nonon zamani ba nono na uwa ba, da haka ku daina ba wa yaranku ruwan madara, ku daina ba wa yaranku annabanin sinadi ku in ku ba wa ‘ya'yanku nonon kuwa saboda kuna zuwa ofis ko saboda kuna zuwa aiki. Samu samu a ainihin wato gulukoti, ki samu fida, akwai na'ura yanzu ake sawa a mama, ki tatse shi, duk da shi ma yana da disadvantages ɗinsa kamar yadda likitoci suka faɗa amma ya fi amfani sama da ruwan nonon zamani da ake bawa ɗaya. Abu na gaske a da ya kamata ku kula da shi a wajen shayarwa shi ne zan rufe. Na farko dai a daina ainihin wato barin a ana shayar da yaro a baya numfashi yana iya kashe yaro. An samu yara suna shan nonon su gudu. Ai jariri ne. Kun san me yake faruwa? sai ta sa wa yaro maman yana zuƙa kuma ya toshe hancinsa wata uwar idan ta zo sai ta danna yaron haka ta jawo maman sai ta danne shi yana sha yana sha za ga yaro yana gumi alamar gumi ba iska a jikinsa ne ai kun gane da haka kuskure ne saka wa yaro mama a danne bakinsa baya numfashi don haka ma wasu masana suke cewa ana so idan ana ba wa yaro mama uwa ta samu hannunta mai tsarki ta ɗan sa a gefen bakin yaron ga maman yana zuƙa ga kuma ɗan yatsanta me amfanin wannan wannan yaron zai bari iska ya rinka shiga bakin yaron sannan kuma zai bari hancinsa yana samun iska a waje da waɗanda suke zuwa suna ba wa yaro mama sun lullube shi a cikin hijabi a ɗauki yaro a tsunduma shi a cikin hijabi kuma a danne fuskarsa yana shan mama kuma an rufe shi in an shiro yaro ki ga yayi gumi sharkaf ku yanzu wannan kuna ganin daidai ne sai an yi karatu a muku bayani sai sa malamai masana suke cewa idan za a shayar da yaro to ana so a samu wani wuri da za a shayar da shi ki bude hijabin ki ki fitar da baban ki ba kowa ki ba wa yaro yana shan iska yana sha sai ga yana ainihin wani karsashi har cirewa yake yi ya yi wasa ya yi wasa ya dawo da haka barin yaro yana shan nono babu iska wannan yana iya kashe yaro kuma da yawa an samu yara sun mutu ko a take ko daga baya yasa ake so in yaro ya sha nono na 'yan mintuna sai a zare shi amma sai ya yi mintuna sai a zare shi sai dan sha iska ya numfashi a goggoge mai fuska sai kuma a mai da shi sannan kuma ana so a rinka canja masa idan ya sha maman dama ya sha ya sha ya sha to tunda maman guda biyu ne kuma Allah ya bashi duka nasa ne sai a juya a bashi daya sai dai in Hassan da Husaini ne ɗaya ki bashi Hassan ki bashi dama Husaini kuma ki bashi hagu ko kuma a rinka canjawa gobe a ba wannan dama gobe a ba wannan hagu amma ba wa yaro mama guda ɗaya dan shi kika fi jan jami'in yana sha yakan sa maman mace kiga ɗaya ya zama babba ɗaya ya zama ƙarami wannan kuma maza ba sa sa haka dan namiji baya so ya ga maman mace ɗaya ƙarami ɗaya babba duk ya kamata ku kiyaye wannan wani abubuwa ne na sirri naku wanda ya kamata ku karanta shi a makaranta ku kuma kiyaye sannan ana so a zaunar da yaro idan za a ba shi nono ba wai a kwantar da shi a kwanta haka ba gaba ɗaya a'a a ba shi nonon amma ya zama yana gide. an ɗan zaunar da shi an tokare shi haka ina fatan kuna ganewa an ɗan tokare shi idan ya sha mamar yana wucewa ƙasa yana wucewa ƙasa amma in kin kwantar da shi ya sha a kwance to nonon ku zai ta tsayawa ne a nan a hankali ne zai rika tafiya ƙasa yana iya kumbura cikin yaro yana iya sanya wa yaro gudawa yana iya sanya wa yaro ciwo sannan kuma lallai ne in kin tsaye da yaro wajen ba shi mama kika dan ɗora shi a haka kika dan bangare shi kaɗan to ya fi samun iska yana shiga masa saboda in aka sa shi yayi rigingine da sauransu wanda yake da haɗari kam masu bawa nono masu ba wa yaro mama suna bacci Allahu akbar Allah ya tsawaje mace tana kwance kurin kai wayo wayo Allah subhanallah mace mace tana kwance kawai sai ta kwantar da yaro ta rinka bashi ta rinka bashi mama wannan ai wallahi sai na sai na karisa ai sai na kammala wannan akwai hadari kwarai da gaske abinda wasu mata suke yi ai malam kuma da an zo abu mai tsada kuma kun ci nan ba kwa dina to ku ya guri za ta da inji Ajiya, malama, masha Allah, ina gajiya, ya haƙuri, an ce baki ji daɗi ba Allah baki lafiya Allah warkar Allah taimaka insha Allah bari yanzu mu kammala sai baki fafata eh Allah saka da alheri muna godiya masha Allah ko za ku rarrage fankokin ko nauyin ya musu yawa ne ku rarrage fankokin ga na ƙasa ga na ƙasa wannan bai kawo ba fa Na'am. Yawwa alhamdulillah bari magana ƙarin ta abu zuhi. A ɗabi'a da mata suke yi na ba wa yaro mama a kwance akwai cutar da yaro le- matsaloli masu tare yawa. Likitoci suna cewa shi yake sabbaba wa yaro ciwon kunne da kurumcewa. Ana ba wa yaro mama a kwance, an lullube shi ga uban zafi ga kuma an saba wa ka'idar da ake ba wa yaro mama ana so a ɗan zaunar da shi a cikin gidan da shi saboda kasalar mace sai ta jefa da jaririnta kurin tana kwance sai ta miƙa masa maman tana bacci wai yana ta sha haba dan Allah wannan ba tarbiyya ba ne kuma ba abu ne mai kyau ba wani lokacin maman za ta faɗi daga bakin yaron ya yi ta wasa da bakinsa yana ƙoƙarin ya kama yana shashafa da hannunsa amma sai da basirar da zai iya kamo nonon ya jawo ko kuma tsawonsa bai kai ya iya jawo maman ya sha ba sai kuma kina ta bacci saboda ba ki da kimti saboda ba ki da lura ba ki da kula kin fifita barcinki akan ainihin wato shayar da ainihin wato yaro da waɗanda suke shayar da yaro mama kuma suna jima'i abun mamaki wannan wani irin ƙazanta ne wannan wani irin tsari ne wannan tana jima'i kuma tana shayar da yaro mama wannan ba daidai bane sai a tsugunar da shi a zaunar da shi ya saba ya sha ba wai ki dauke shi a cikin tarin jama'a ki tsunduma shi a cikin hijabi ya zo yana sha kin toshe masa hanci ya zo wata ila wannan ya masa ya zama ham gari ke illatar da shi ba daga cikin kurakurai da iyaye suke yi wajen shayar da ainihin 'ya'yansu shine yaro yana shan nono kawai sai a cire nonon tallali na gaji sai ta tsotso da kai kuskure ne zarewa yaro mamansa yana sha ai nasa ne ai ai Allah ne ya tanadan masa ai bai ga lokacin kafin ki haifu ba babu sai bayan da kika haifu Allah ya kawo ai ruwansa ne abincinsa ne da haka tsari za a yi masa lokaci ka za a bashi kuma idan ya kama sha a ainihin bashi ƙarsa kamar fake ne kina cikin cin abinci kina jin daɗin abincin kawai sai a zo a ɗauke kwanan abincin dan Allah daidai ne to wallahi akwai iyayen da suke ta'addanci ba ta'addancin bindiga ba ba ta'addancin daji ba a'a ta'addanci na cutar da ƴaƴansu suna shayar da ƴaƴansu ko wataƙila kina cikin ba da mama mai gida ya kira ki sai ki furge bakin yaro wani lokacin ma sai ga yaro yana kuka ko kuma ruwan nono yana ta diga ko kuma kin je zaki wani abu sai ki furge yaro wanda ki dan rungume shi ki dan raka shi ki mai dabara ki zare maman a hankali haka ake yi sun ce wannan yana affecting kwakwalwar yaro yana affecting zuciyar yaro kuma yana affecting gangan jiki da lafiyar yaro shine wato tartiya a a a arda ala sabi kenan fauran sannan kuma ana so ki nisanci amfani da sabulu wajen wanke maman mata masu wanka da sabulu ba a ɗaukan sabulu ana goge gaban mama da shi musamman masu shayarwa yana da haɗari me yasa suka ce likitoci ne suke faɗin wannan malaman addinin kuma suka goyi musu baya suka ce sinadaran da ake amfani da shi wajen yin sabulun ba su lura da idan ya taɓa gaban wato kan maman mace wata illa zai iya wa yaro ƙarami wataƙila kin sa sabulun bai wanku ba kin sa ruwa bai wanku ba kika ɗauka ba daga fitowa daga wanka kika ba yaro ya je ya tsotsi wannan ingredient ko wannan chemical da aka yi sabulu sai ya kashe miki da sai sa wannan ki kansa sai da wannan ki wani ciwo dan ki wani ciwo da sani ba da haka omo sabulu ba a amfani da shi wajen wanke gaban mama saboda sinadarin da aka yi shi ba a yi shi dan yayi kiyarin yaro ko ya kula da yaro da yake sha ba yanzu akwai wani baturen da ya wani kamfani idan ya yi sabulu yana kula da mace mai shayarwa kar ka sa wannan sabulun a jiki ba ku ga akwai wani sabulun da in kun sa shi ma za ku kamar turare ne ba wani sabulun za ku shi ma yana miki dan zafi zafi kafin ya bar jikin ki ba haka sabulai na gargajiya da ake amfani da su abin da likitoci suka ce abin da aka fi so mace ta wanke mamanta gabanta da shi gaban mamanta da shi shine ta samu kilin wata ruwa mai tsarki ko da sauran gangan jikin cikin wanki yasa wasu ma suna wanka da bireziya ne a jikin su saboda kiyaye lafiyar ɗansu wannan matan da suka san me suke yi kenan sai ki sa farin ruwa sai ki wanke haka ake yi sannan ba a ɗaukan kowane tsumma a goge saboda nono ya zuba in kan wata kawai sai ta ɗauko ƙarshen zaninta sai ta goge wataƙila akwai jam akwai cututtuka akwai larurori za ki tabbata wannan ki ciwo yanzu kuma damar yayin ɗaukan ciwo ne ba sai ka ƙara so ba ma yanzu zan tsaya ba ga sun da so ba na ce baka ga sun nutsu ba akwai karatun da kaga sun baki nutsuwa sama da wannan ai na gane sun rubuce yasa na da kuma muku wannan ai kowa ta shiga sai ta yi daga ƙarshe daga ƙarshe likitoci suna faɗa cewa idan da'at al-haja aw ad-darura ila isti'mali al-mar'a al-laban as-sina'i fa 'alayha an tura'i al-ashya idan larura ta sa zaki ba wa yaron ki madara saboda za ki je aiki ko za ki ba wa yaron ki ko saralak ko duk abin da ake ba wa yaro to ki kula da abubuwa kamar haka ki tabbatar da wani kamfani ne yake yin wannan kayan abincin da ake shayar da yaro sannan ki tabbatar kin ba wa masana su duba miki ingredient da me da me aka haɗa wannan kayan abincin da ake ba wa yaro akwai kamfani masu kulawa akwai wanda ba sa kulawa ba zan faɗi sunansu ba marasa kulawa kar su turo a kama ni waɗanda kuma suke kulawa ba zan faɗa ba dan kar su ke na musu talle amma magana ta gaskiya akwai kamfanin da ba su da kulawa suna yin abincin yara amma ba kulawa akwai kazanta a cikin sha'aninsu kuma likitocin suka ce ke tabbatar da tsaftar kwanan da zaki kada masa abin robar da zaki zuba masa madarar cokalin da zaki gauraya ba a ɗauko ajiyayyen cokali da aka wanke shi kurin a zo a gauraya wa yaro madara a bashi akwai hadari shi gangan jikinsa nan da nan yake ɗaukar cuta sariya da wuri yanzu ni namiji babba zan iya daɗewa ina shan abu wato immunity na jikina zai iya bani kariya sosai ga cutuka amma yaro immunity na jikinsa bai da ƙarfi nan da nan idan ya sha wani abu zai iya cutar da shi shi ne za ku yaro yana ta gudawa ba a san sababi ba yaro yana cin zazzabi ba a san sababi ba duka wannan matsala ne sannan idan yaro ya canja ɗabi'arsa aka ga yana gudawa lokacin ana ba shi irin wannan abinci na gwangwani ko na roba ko na madara to a yi ƙoƙari a je wurin likita a gaya masa cewa ga irin madarar da ake bashi ga irin abincin da ake bashi shi kuma zai ba da shawara a canja kaza a bayar da na kaza sannan daga ƙarshe ku kiyaye kulawa da nau'in abinci guda ɗaya da yaron ku ya saba da shi abincin da yaro ya saba da shi a ci gaba da bashi kuma shi ma in a short period of time kada ya zama an dade ana bashi wannan idan an yi masa wannan to sai a dada neman shawarar likita in za a canja kenan ina nufi idan kina bashi nau'in madara kaza to kada gobe kawai ki ce ai ba a samu kaza a shago ba siyo masa kaza ma a bashi wallahi akwai iyayen da normal madara kawai wanda mutane suke sha a bakin titi shi take dauka ta kada wada kin cuce shi kin zalunce shi baki aiki da ilimi ba kai hakuri abubuwan suna da yawa kuma harkokin ku na mata wasa karewa lokaci yayi da zan dakata kuma na ga malama ta shigo barin dan taka birki anan abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda dai kuskure ko tuttuma harshe ina neman afuwar Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba shi ka zo ka tambaye da ni na gama baka zo ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.